أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin al'iman na garin liman a daidai wannan lokaci na bayan la'asar ba don gobe ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata na rahama wata na alkhairai wata na gafara wata na tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tuban mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayan sau da gafartawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aikin iko da aiki na kwarai a cikin wannan da mai albarka Allah ka sanya a ƙarshen Ramadan muna cikin bayansa wanda za a yanta a wannan wata mai albarka. Yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan guri majalisi na alheri. Ma'ana albarkoki da alkhairai da ake nema a cikin wannan wata ba ya taƙaita ne ba akan aiki guda ɗaya bane ba. A'a ayyuka ne na alheri da kowa zai dage ya yi ta ƙoƙari ya yi himma musamman yana da cikin waɗannan ayyuka bayan waɗanda muka sani yin salloli na nafili tarawih ne kiyamun lai karatun alƙur'ani sadaka ne ma'ana zikiri ne hailala ne istighfari ayyuka da dama na alheri to yana da cikin waɗanda shi ne kuma zama wajen tafsirin ma'anar alƙur'ani ne duka waɗanda yana da cikin hanyoyi na falala na samun rahama na samun gafar Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma mutum ya zama da wata sallah zuwa ta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana rubuta mishi ladin kamar yana ibada zama a cikin masallaci da kyakkyawar niyya ikhlasi dan Allah to shi kanshi wani ladani har kuma a zauna a san ma'anar alkur'ani ma'ana sauraro da karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani to shi ma yana da cikin hanyoyin albarka hanyoyin alkhairai da suke kara ma bawa gurgurin wala da a ciki saboda ka yi wa roki allah allah ya bamu ikon dagewa da jajircewa akan waɗannan ayyuka da alheri insha allah yau ranar juma'a uku ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ko ko ishirin ne ishirin da watan biyu watan februari na shekara dubu biyu da ashirin da shidda miladiya insha Allah da iko Allah za mu kokarin ba da gudunmuwarmu wajen tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka insha Allah muna fata Allah ya mana jagoranci ko kuma Allah ya ƙara muku hakuri da dagiya da sauraro kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka sauraro insha Allah ganin lokaci da asali ya kai ko ina da hadda biyar kenan insha Allah za mu bari a yi sallah kenan mu bada dan rata kenan insha Allah karatun zai dinga farawa hudu da rabi awa guda ta isa sai mu kare biyar da rabi insha Allah Allah ba mu albarka da take ciki insha Allah amin
arama bismillah karanto mana cikin zan fara insha Allah da fatiha ta kitab ta farko mu ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya ba mu yuko a sauke mu bari ba insha Allah rayuwa ta insha Allah to bismillah a'udhu billahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفرقوا كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى تفسير تقوم على الوانا كلمة باوا دي أما ذلك باوا كاتي كنا نيمان صريح da kusancin ubangijinka daga sharrin shaidan wanda yake dan tawaye shaidan wanda yake azzalimi mutamarridi Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrinsa ya kare maka addininka ya kare maka duniyarka ya kare ka daga shi kadda ya toshe ka daga aikata ayyuka na alheri ayyukan da Allah subhanahu wataala ya umarni haka ma'ana anan dan adam yana kamun kafa ga mahaliccinsa wanda kuma shine Allah as-sami'ul al-alim ya Allah kai ne mai shi kai ne masani kai ne ka san a ina yake kai ka san ina rundunarsa take kai ka san ina kaza ya Allah wannan mugun azzalimi Allah ka kare ni daga wasu-wasunsa allah ka kare ni daga zubansa allah ka kare ni daga sharrinsa allah ma'ana ne a nan shi kanshi wani ƙwarya ƙwaryar tauhidi da ɗan adam kame da al'amarin ka ubangiji ka ubangiji da ya maka maganin wannan domin kai ba ka san ba ka san a ina yake ba shi kuma allah sun ta ce mana inna shaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa shaitan maki ne a gare mu Allah ta tobuke shi baki inna ma yaku khuswahu bi yakuni min ashabi sa'ir shedan yana tattara nashi nashi yana bayyatowa ba dan gurba dan mu zama wuta shi ya tabbata dan wuta ne to amma ya riga ya yi wa Allah alƙawarin cewa ba shi hutan da zai shige shi kadai ba shi hutan da zai shige ta ba shi kadai a wata aya Allah ta yi fadi ma an waitani la'akodan na siratul mustaqim ya Allah ai saboda shi ma'ana ba a bar ko kakan mu annabi Adam aka fitar da shi daga aljanna ko yace to ya Allah shi ma sai ya yi ranko ba ta sadakiyarsa ba aka fitar da aka tsine mai to saboda haka ni kuma zan rikitar da su ran rikitar da zuriyarsa shi kashe ce illa da bari ka mini misali sai yan bayan yan kankane waɗanda suke da jajircewa sun tsaya a kan ma'anar tafarkin Allah da gaske suke Allah ka samu dace shi sun yau kullum mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala Allah zai dama ka haƙi kuma sa'an mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga sharrinsa wanda yana daga cikin abin da ubangiji ya karantar da mu duk abin da zamu mu nemi sanin Allah subhanahu wataala daga shaitan tsinan ne na don ba zai bar mu da yawa ɗan adam yana kama yanzu ana misali da yanzu wasu su suka ɗan ganga shi a haɗa sa ganga ko ja garaya sai ka ji wuce kai gashi ɗan can gashi ɗan a'a shi ɗan bai can inda wani zai buɗe gidan iskanci gidan lalaci sai ce gashi ɗan can a'a shi ɗan duk bai wani gudu da yawa mun yi contradiction abu muna kama da kullum gurin lalaci yake da ba gurin yake ba me yasa ya ala misali yanzu kai da ka so kaza ka yi sa cikin aburji ka rufe ka sa ɗan kwado kake bata abinci kana tare da ji a kanta har ma ka sanya almakashi ka girbice mata kana da hauki ba ka da hauki a kanta domin ta zama ta kana a jikin to haka gidan lalatattu masu shaye-shaye dilar ɗan shaye-shaye dilar yan sace-sace dilar mazinata tawagar kwazon nan shedan bai burci a ina shedan yake a inda kwa kusan mahalin a nan yake yanzu ba masallaci ba fito ba to tun daga gida ya biyo ka ita ina za ka ta Allah ko muka zauna ku huta yanzu ga wannan da ranar ma yanzu barci kake ji ma'ana idan da muka dasi a hankali da ruwan sanyi wanda zai kama ka kasala za ka je masallaci cikin sannan ma ba a ce na ba a gida ma ana fahimta yi zama ka a gida ƙarshe da ya barka kayan yau gobe shi bisa ya zama kasala ba za ka yi ba a'a karatun da in ya barka a gida kana zama to ba za ka yi karatu kai ba za ka yi barci ba ba za ka huta ba kuma sai ka ɗauki salula kana ta shirin da daga cikin banza me wakon ka zo masallaci zuwa daga gida zuwa masallaci kaga tako ne kana da tako ɗaya lada ne ko zuwa kai da niyya ka kuma ka samu lada barazana ko ka zauna ga kuma ka samu wani alheri ka samu lada sa'an ga kuma to duk sai hana maka wannan shari'a wannan alheri ina makaranta za a makaranta sai samu kasala kayyo kawai da ba sai ka tsora ko ta ilgaba ko ka shi wani dan kasala ko ka shi dan barci da sauransu ma'ana ne aikin alheri ne bai so ma'aikata kuma bai so mu shi inda aikin alheri yanzu wannan mu da muka zauna nan haushin ne ke shi inda yana da abin halin da zai wadatanta mu ko ya kaskantar da mu zai domin mu bin mushi mushi ne mushi mushi tawaye to amma wani shi bai da zuciya bai da takaici yanzu mun ci mutunci mutunci a bari ya zuciya ta kira waɗannan mutane ba za a ne sai ne daga har yanzu kwakwa ne barin bai barin za ka yi sanada sai ta yi ai ba kai kaɗai ne ba dan rage mana tarewa za ka yi aiki a ne ka ce to ai ba ku kaɗai ne ba amma ka kalaci waɗannan in baka yi wa ma ila yayi in baka yi ila da yi wancan ma dan agaji yayi waye duk sai sai a zo a rasa kuma aiki a ne da kowa zai rasa ina ba kuna sanin a ina da sharrin kuna fahimtar sharrin shi saboda haka shi kuma ɗan ƙanƙanin abu bai hada shi ya ce to wani ba goyi bane ba a kun ƙanƙanarsa sai ya ya taɓar da kai kai da kake rena aiki alheri bai rena aiki alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace mun yi santi kananan laifuka kada ce wannan karamin laifi ne kaza ne da sauransu a a wannan karamin laifin da kake renawa kana ga ba komai ba to shi ne wata rana kuma sai zai maka komai sai manzo Allah hadisi ke buga mana misali ya ce kamar shama'a ce al'umma ce kun kai kudu dari biyar kuna cikin tafiya tawaga masu yawa ne a cikin dashi sai aka ce kai lokaci ya lokacin abinci ya yi zauna a yi abinci to ya za a abincin nan aka ce to ba mu ici sai aka ce to duka dari biyar da aka ce kowa ya fita dashi shi ya samu ice ɗanak sanda siri ɗaya ka zo da shi akwai wahala kai ba kuma bane ba to amma mutum dari biyar idan kowa ya samu ice guda guda aka zo aka ajiye ya za a shi tibi guda ina wata gaina sai mu Allah ce to haka in kuna rena karamin laifi kana da ke wani ba kuma ne ba yau kai gobe kai haka suke taro to saboda haka shi ko shedan bai rena aikin da zai maka nasiya ko makarantarsa to kai ma ka rena aikin alheri ina ba na fahimta kuma shedan dan tsabar gani yana so na rabi da bai sarka da alheri idan ya ga aikin da zaka yi nan zaka samu lada goma ya ya yi halaka ka ki halwa to yanzu me zai sai yi kokari ya dinga shan kade ya dinga shan in kana ce to sai kokari sai nuna maka aiki mai lada daidai ka je kai kokore ya rage maka wancan shedan sai sun ya kai aikin alheri amma dan ka rasa nuna ana ba da kisa wani bawan Allah salihi na kwarai ya zo ya zauna ya kashi sai zo zauna gindin wata katanga ya kwanta yana hutawa ashe shi ɗan yana bin bawa Allah nan ya rasa yadda zai da shi shi kullum ya zai tabar da shi ba wa Allah da ya zauna a gindin da kwanta a gindin katanga a shekatar ka tafi sassana dab da ta faɗo in ta faɗo kashe shi zata in ta kashe shi kaga ya yi shahada ya zama dan aljanna kenan to shi kuma shi ne in ya bar shi ya mutu ya tafi aiki ya yi nasara a yanar ne ina ba da kuka tafi kenan sai ba shi ya mutu ya yi aljanna damar shi kuma aljanna ta bai so ta ne mi shi ɗan yayi kawai sai shi ɗan ya shiga siffar mutum ya zo sami shi na kwace kawai da gaugawa ba wa Allah ta shi shi ya ce har ina ka dinga barci irin na asgabar kahabi yanzu da wannan barci da kake da ka je kai sallah da ka ardi da bai ko wani barci ba to amma Allah ne mai kokarin ci kwarai ka wallahi shi ne sai shi ɗan ne ba kawai sai tashi da gaugawa ya tashi da gaugawa ya tafi a lura kawai kafin ya zo dum ko ka ka sai ta faru ma'ana ka ga shi ya tunatar da shi ya je ya sallah raka a biyu akan me akan ya samu shahada domin ya fara sallah raka ta farko sa ya samu shahada an kare wa da ta dukkan kokolan da ake gine ne ba nan ayi kan gini ba a ce wanda ya ci wannan wanda ya ci da a ce karshe wa yi masara ko a samu aljanna ne to shahada dan kadan ka ba rubuka ka zama shahada ce shahidi to ka ga me ko ya bar shi ya samu shahada sai ya lalace je sallah raka a biyu yanzu ladan sallah raka a biyu ya kai na shahada kaga da kuma to shi dan akwai inda zan da tsayin matse masa sai san da kai aikin alheri amma dan ka rasa da yadan da yawa ina fata an fahimta to saboda haka shi dan mugun bawa ne ba karamin bawa ne ba. shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan su inna wa'ada la ya fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna shaytana lakum 'aduwwun fattakhizuhu 'aduwwan إنما يكون حزبه ليكون من أصحاب السيئة الاعتقاد متى إن وعد الله على قول الله كسكيان على قول الله يجي كل من عليها فاعل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على قول الله يجي كل نفس ذائقة الموت duk wata da ta yi daɗin da mutuwa duk kuma wanda ya hau bayan ta to kuma sai ya koma cikin kullu man alaiha fa'al wani ke saman ta wata ranka ana mai yanzu nan nan daga mun duk matattu ko ruki ne zuwa amma muna tsoron mutuwa to ba mutuwa ce kamar ake tsoro ba ba mutuwa ba ce ba ake tsoro a kabari da dukkan kabari me ka gabatar na kwanciyar kabari ina fata gani shi kuma gabatarwa hasken kabarin a nan da muke same shi yanzu kuma wannan kokarin da muka so ka zada da mu da ƴaƴan mu gaba ki da kai ba ka samu da ya samu ya da sauran a nan da akwai wani aikin da muke samu hasken kabarin to matsalar shedan ya hana mu zo mu zauna baratuna mu yi aikin da zai haska kamar cikin kabarin kabari da duhunsa a ina ake hasan samun hasken a nan ne duniya yanzu muna da bukar zuciyata in kyautata in yi isani in yi zumunci in yi kaza in ji ne mai hidimar masallaci ne mai hidimar aikin Allah mai kaza da sauransu duk wanda shi zai hana ka zo ka zauna ka saurara masu shi da ya hana a nan ne hasken kabarin yake to mun samu hasken da zamu je ko kwanci a cikin kabarin kuma dole ya wuce na biyu tsallake sirani to tsallake sirani yaya aikin ya biye muka gabatar abin da zai ba mu iko tsallake sirani ya zan tsallake sirari shi ma a nan duniya ne zan yi aiki tsallake sirari duka abubuwan da Allah yake cewa abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne idan muka aikata waɗannan kokari aikin alheri sadaka zumunci karatu alqur'ani istighfar ina zan zo wajen da'awa ina za ka wajen da'awa ina zan zo makaranta ina za a yi masallaci duk su ne ayyukan da zan yi tara su ne zan tsallakar da ku sirari to duk mu ba wannan duk sai hana na uku ma'ana tare a riƙe azabar Allah in an je lahira ku shiga wuta da azabarta waɗannan abubuwa su ne abin tsoron ba kamari da dukunsa sirari ya za tsallake shi azabar Allah ya ya za a shi gure mata to ba ga nan abu duk da muke yanzu da Allah ya sani ya zama ni'ima muna rayu bara mun yi kiyamun laili da wasu anan kayi sallah da wasu anan ka sha ruwa da wasu kayi kaza ne amma bana ina suke tasu mun tsallake Allahu Allah za a yi raba da mu Allahu Allah to a shi wata dama ce mu zakirce mu tsaya mu yi Ramadan kusan kowa ya da Ramadan shi ne na karshe da bar a ciza wani bi sallar aka abi kawai zaka fita na da ka fita ranka ne za a boka yaya sallar ka na zanta wata ta ko to haka ya kamata a ce wannan ramadan ɗin kowa ya sanya wannan ramadan ɗin a farkon shi har ƙarshen shi zan rubuce shi ba zan yi masa a kansa na farko ko kuma aka yi da alƙawari tarawih daga farko har ƙarshe ba za a bar ba tun daga farko har ƙarshe domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya yi sallar tarawih a bayan liman bai gudu ba har liman ya salamci to za a rubuta mishi da wannan tsirarin kaɗai za ta sa a rubuta mishi tsawon daren da baki ɗaya ya ce to dan Allah ya za a yi tuɓe rubuci wannan watan guda ga baki ɗaya ka ji tunan ka sa ma kanka da ni da ƴaƴana da mata na iyalan insha Allah tarawih da farkon da har ƙarshe da liman da ni zai fara kuma da ni za a salamci kawai in ka samu dare ka samu tarawih nan za a rubuta maka ba ladan dukkan daren kayan kiyama ne kamar ka kwana kana sallah to ya kamata mu wasa da wannan dama bai kamata kamar ko ta yanzu dama ce mu gaɗin kuwa wallahi mu shirya ba ina zai yi tarawihi na kuma in samu wuri mai nutsuwa inda ake karatu da kyau karatun alƙur'ani izini nono zan da karanta ko izini nono ko sulmi nawa ko rubuɗi nawa sadaka ni zan daga bayarwa zan daga ciyarwa zumunci wani lokaci zai je ina zumunci dangi na waɗannan abubuwa duk yanzu yanzu mun shirya maka mu kaddara ko Allah san ya duk a ƙarshe Allah ce an karɓi waɗannan ayyuka to gaban baka kaka ta yake saka kamar ka yi wani wani ta kamar buka in Allah ce ya gafarta mana a ƙarshen Ramadan to kamar ranar da mahaifiyar gari ta yi ta yi baka da mutum zai mutu ba an yafe masa an gaba an karɓi Ramadan ɗinsa in mutum ya mutu wallahi ya je ga Allah kawai sai na daga babu zunubi an yi da su to ba mutuwar bace ba wannan abubuwa ne to su kuma yanzu ne zan iya magana su amma da mutuwa ta kama wata tuni dan duk kullum tafiya da muke gane shi a kan yanzu ga muna murna ramadan ya zo har ni yau yau ni uku kai insha Allah muna da uku gobe muna muna za mu uku to gane shi a kan yau ka ga yau akan gobe duka kullum ne shirecen ake mana kuma zai abu da ake sutura sun da ta yan na farko a ce shirecen kaza to yanzu shi a cikin kwanukan in sauran ka shekara guda to an cire kwana daya in sauran ka wata guda an cire kwana daya in sauran ka sati guda an cire kwana daya in sauran ka kwana daya to an cire kwana daya kawai ga haka muke tafiya ga yanzu mu sai ka ji mutum a cikin wajen yana ilala ake ja la ilaha illallah an kai to ma ka da abin duk ba abin tsoron ma'ana ya zama mu daure masu cutuka zuciyar mu dage yanzu wasu nan su ma suna so su zo su wani abu amma shi ɗan ya fi ƙarfin zuciyar sun gagara su daure da su zo su zama su saurara to mu da Allah ya ba mu dama muka daure muka zo mu zauna to ko mu ta roƙon Allah dan ba kan mu ne ba bara Allah ka dawo mu da muka sanya mu kullum muna zaune za mu saurara kullum kuma abin da muka ji Allah ba mu yi ko aiki to saboda haka shi ne da kwaje wannan ta'awuzi da ake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana Allah ne da kake koya mana to ya ya zan mu ne kusayi daga wannan mugun bawa shi ne sai Allah ka ce a'udhu billahi ina neman sani ga Allah as-sami'ul alim ne shi masani wanda ya san duk inda yake shaitan minash shaitanir rajim daga shaidan wanda yake la'ananni abin shebabbe min hamsi a wajen wannan min hamsi wa nafsihi wa nafsi Allah ka kare mu daga zubansa daga mana waswasinsa daga sharrinsa daga duk Allah ka kare mu domin Allah kai da kafin sani a ina yake ina yake Allah ka kare mu ma'ana kai da kanka kare mu sanin Allah subhanahu wa ta'ala domin dan shaidan dan adam da isa bai masa wani abu dan adam da isa ya kare kanshi da shi ba ko sai Allah to shi ne sai Allah ya karantar da mu mu da aka Allah ya karantar da mu ga abin da zamu kan duk abin da zamu kan mu manta da ta'awusi wa in ma yanzuka annaka min ash-shaytan nazghul fasta'iz billahi وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله eh إنه سميع عليم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ma yanzu ganna ka mina shaytani nasbun fasta'iz billah idan mai fusga shedan ya fuske ka domin haka rayuwa take dan adam muna da rauni muna son Allah da manzo amma wani lokaci shedan sai ya sha mu sai a zo a faɗa maka wani abu wani lokaci zuciyarka ta hau ba tare da ka tsaya ka bincike ba kai kaza sai ka hau a sama ko a zo a makirci ba tare da ka zo ka bincika ba sai ka hau a sama kamar ta shiga sai mantar da kai da ayar da Allah ya cewa ya ayi wallazi na amanu in sha'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا Mm.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا Mm.
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Allahu akbar kun ga ayar aya ce Allah ya saka domin a yi maganin rikici a tsakaninmu kaza ne ai wani ya zo kaza wani ya zo a kirkir kaza wani ya zo ya yi shari kaza sai Allah ya bamu maganin abu Allah ce ya yi wallazina amanu ya ku masu imani ya ku da kuka gaskata Allah da manzonsa in ja'akum fasiqun bi nabain idan aka samu lalatacce fasiki ya zo muku da wani labari kai wani in ka ji wani da kuka je guri kaza ya ce kaza a a wance kin ji wance wani ta ce miki kaza kaza kaza da sauransu kada kai saurin hawa saboda haka ta bayyana a fara bincikawa ma'ana tsaya ka binciki wannan labarin gaske ne wannan in ya faɗa ko bai faɗa ba ma'ana idan labarin yana da mahimmanci a wurin kana so ka ɗauki hukunci a kai to ka kai hukunci kada kai zafi a a bincika an tusibu ƙwamar mijin halaki Allah ta danka ku haɗa ma ɗan uwanku a kan jahilci wata su yi alama ba tuna sai ku waye gari ko zama masu nadama na farko ka samu Allah subhanahu wa ta'ala ba kai aiki da ayar Allah ba na biyu kai nadama akan abin da ka ba tsaro yana ganin ka ashe zaka iya ruba masa ashiri ashe ba zaka iya ruba masa ashiri ba to yau da yawa rashin aiki da wannan ayar shedan domin da jinnatu wannan a cikin ɗanci alkutani da aljanna ko shedani sun sanya yau da yawa saka kankana ko shi da ɗan uwanka ba tare da ya tuna kawai labarin zama ba wani na yi kaza baka bincika ba wani ya ce maka zaɓa ka bincika ka ka dinga adawa da kanka ka ga musiba na ɗaya ka saba wa ayar alƙur'ani na biyu ka dora ma kanka musiba kana zargin dan kanka ka wula ba wani ne kuma ƙauracewa karantarwa Allah da mutum a bincika ya kai wannan shi wani abu da in kana abin yana da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ga shi labari in labari yana da muhimmanci ya kamata a ɗauki mataki to sai ya bincika kafin ya ɗauki in kuma na abu labar mai da ka zo da ka faɗa sai mutum ne ka zama sai ma taka ba shi ke to amma wuri ba haka ke kawai abu ka ji aka wani yanzu ta mutum sai ayi malami ya ya yi kaza ya yi kaza a amana wani ya yi kaza ya kaza shi ko shi ke da zai rubuta kawai ne ka maka haka baka bincika ba to wannan aiki wannan duk yana da ke sharri na shaidan da duk ya bata tsakanin Allah shi kuma wani bawan Allah babban ne a gani na bara ku sosai mai kuɗi ne Allah ya masa rusa idan aka masa yau domin kazo kan mutum yana son zama bai zo ka masa yau a ranka da dai alhaji ayi a cikin da za a yi kaza an kaza eh haka ne wani yi ka shi kenan ana zama a cikin sai barka a cikin biransa sai da sai ya dausa lura sai ya kira wancan na ce wani ce a hazo ne ce zo ina ne sai ya dawo kuma ya ku zauna mu cikin barki ana da ana da ko sai da wani ya zo assalamu alaikum to kaga da ya zo a yi sallama da aka kaji da mu da gaskiya zai fita to da an zauna sai ce wani ce wani ne me bai kasance da kamar mun dazu ku ga yaji wannan kai maganin abubuwa to haka musulunci ke so kaga in ya maka gobe yanzu gobe ya ka kaga ai maganin ka yi aiki da ayar alqur'ani kuma ka zama lafiya to amma yau shi ya sanya mu ba ma wani wani ba a ahalus sunna ma ana samu wani matsala sai gumi da kurma a zauna ni da mutane ka ɗauko labarin wacce da wannan maimakon ka bincika kawai sai ka hawa to duk wanda yana da cikin shan da maliki na shaida shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala karkar da ku dinga neman tsarin Allah da shaida ba wanda ya sai mana malamin sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma kuma imanin ka kuma kokarin ka wallahi shi da ba zai barka kada ce a ai ina aikin alheri a alkaza ne bari shi da damu karfinsa ina mulki amadu na amasa ko ga ɗaya daga cikin magabata na fara a ƙarshen rayuwarsa imam ahmad bin hanbal ya kasance sai suma sai farko sai suma sai farko kamar ya kasance kuma sai farko saboda ne ya sha wahala a rayuwa ya zo zamanin halifofi 'yan rafida ma'ana ɗan aƙida cewa alƙur'ani halitta ne ba magana Allah ba shi kuma alƙur'ani magana Allah ne ma'ana wasu jagorori da aka samu suka zo da wani mugar aƙida sai suka tilasta malamai akan dole su tafi akan wannan matawata su malamin ka kiya sai a kama ka a casa ka ko a sa ka gidan kaso sai ka lallasu sai ka bi su imam ahmad bin hanbal yana daga cikin waɗanda shi kuma aka casa shi aka sa shi kasan aka buga aka yi aka yi da shi ya bar wani aƙida ya kiya har malamai suke takanar su yi gurus ƙungiya su zo su gani shi a gidan kasu su ce ya imam malik ka bi su ka bar wannan abu da su sake da mutum a ƙarar da kyautar addini ka ji a fekiya yana cikin gidan kasu sarkin da ya sanya shi halifa ya mutu ɗan shi ya hau shi ma ya bari har sai da shi kaji ana da aka ɗauko shi aka zo shi shi wannan halifa ce ke wannan tsohuwar irin tsoro ne mai taurin kai haka saboda haka ba za ka bi abin da ɗan uwanka suke so ba ba za ka ga sauran abu ya ce a'a ƙarshe ya dage a kai ƙarshe ne da ana shi hamshi lafiya ya ce me sun ya sanya a wannan akida ya ce idan ya canza wannan fatawa to haƙiƙa ya bar ɗan baya muguwar akida da yanzu a samu matsala da yanzu ana da akan matsala gara ya hallaka ya tsaya akan wannan fatawa domin addinin Allah ya tsira kuki ba ya ba da kashi na addinin Allah ya tsira fatawa ce wanda in yayi ta ya tuto yanzu mutane za su tafi akan fatawarsa a ce imam amur na bai shi ma ya yarda wani fatawar al'adu ko ba haka bane ba bala'i ne da masifa to su yanzu in ba za su san an mushi bala'i an mushi masifa ne ta yi a wani ma sai ta ai tunda ya faɗa kawai kaza ne ya ce a'a ya kwakwace ya mutu a mushi bala'i da masifa ya mutu akan wannan aƙida da ya canza wa bayan Allah ne Allah na shi kansa Allah na mutu musu saboda haka ya azatar da shi wannan bala'in da ya sha a gidan kaso to shi ne ya zo ƙarshen rayuwa sai yake wahala ma'ana rashin lafiya sai ya suma sai ya farko mahal shaƙi na sautin yana cikin wannan rashin lafiya yana cikin suma na fitarwa ya suma akwai ɗan shi abdullahi shi yake shi yasa lokacin da ya suma sai yake a cikin a cikin ƙwarar suman nan yana la wallahi la wallahi la wallahi asu uku dai ya ji baban yana fada shi bai san yana fada sai ba da ya barbaro sai abdullahi sai ke tambayar baban sa ahmad bin hanbal ya ce ya baba na ji kulobi da kasu ba kana la wallahi la wallahi wanda yake baba ne sai ce wallahi ya ce uku ma wannan da ya zo waye shaidan ya ce shi ne yake kullawa ta kasanta sai ya ce ahmad bin hanbal ya ce ka gare ni na buga na buga ka bar maza na yi na yi halaka ka ki halakuwa na yi na yi da kai ka gagana kun ga shi ma wata fiye shi wani ƙarshen rayuwarsa yake so ni fiye shi da ya faɗa ya ce a nuna wasa ne nuna ba na yi wani abu da ta kanku to shi ne sai a a wani kasan zabe a cikin wannan ya ce mishi la wallahi ya ce wasu ya ce har yanzu wasu ya daga shawarta ya ce wasu ya ce ya ce wallahi har yanzu wasu ya daga shawarta ba shi ne kuma magana da nan ya ce na ta ce la wallahi wallahi har yanzu wasu ya ba to ku ji bayan Allah na kurma ba su kira wani shekar shekar ne ba su ba to ina ni ina kai wani kokari ne muke kuma kullum da sai da ake mana buya jiki sai da na umar da kada kudi ba hadiba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zai sa kafa shi guda a cikin aljanna ɗaya tana waje yace har yanzu bai abuje ba sai ya ya koke cin kunan ba ya ce ba ya yi ta aljanna tsadan ita to alhamdulillah har yanzu da saura to yanzu muna ga da hawo mu ne wanda mata mu jaki ce to wani wanda ke duba mana makirci sharri da shi shi dan ba abun wasa ba ne ba wallahi mu da muke wasa da shi shi yasa Allah ko mu ko ka kara faɗa mana kada mu wasa da shi amma mu ba abun da muka doka abun wasa muka rena irin shi dan shi yasa ko ga yau rayuwar mu ke ta wahala fiye shi isa suna da yawa ya faɗa wa Allah subhanahu wataala ya ce mishi ta hanyar da zai bi ya ce zai batar da su Allah ya tambaye shi kamar ta yaya zai sai Allah ya tare da barci kuna azala an amwala wa man yattaji shaytan qalina masaqa a amkara ta kwai
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا Allahu akbar لعنه الله eh وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا haka yake
ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام Mm.
فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله to ba ومن يتخذ الشيطان وليا من الله فقد خسر خسرانا مبينا Mm.
يعظهم ويوليهم Mm.
وما يعظهم الشيطان الا غرورا الله أكبر Allah sani alaihi Allah subhanahu wataala yake mana bayani a wani aya ce mutane ba kowa suke kira ba in ya rubuna illa shaidanan mulida ba ce shaidan dan tawaye la'anahullahu wa da Allah ya tsine masa da Allah ya tsine masa yace la attakhizan da min ibadika nasiban mafruda yace ni kuma ya ubangiji zan kwashe rabuna daga cikin bayin da to kamar Allah ta fashe to ta yaya ta yi to shi ne sai an sake ba mu labarin shi dan abin da ya faɗa wa Allah hanyoyin da zai bi ya batar da mu sai ce mu zano mana ya ce mu wala mutum nan nan na farko ya ce zan batar da su ga hanyar gaskiya sai ya batar da kai in dora ka kan kariya kuma ka tafi akan kariya a ce ba ka an wata ka ce a shi ne ya ce maka ai sai ka gani da ido na kawo wuce sai ka gani da ido babu نعم in a ce wata kuwa sai ka shi da ido to makarantun ya za su gaskiya
in ka ina ce kuwa sai ya shi da idansa to ba kawo ke nan azumi zuwa a kan kuma ka ce an ba da labarin bayan ibada ka ce a amma kuma a ra- ka ce a rediyo a gabana amma kuma a rediyo a ce a amurka ta kawo hari ta jefa babban bayan a najeriya kuma kayan ka amurka ta zo ta nage ta daga a nijar a yi sulhu kayan ka a faransa ta kawo hari a kaza kayan ka amma kuma ka yarda da harka addini dan uwanka musulmi ya ba الله أكبر
kace ka mu yaba ku ci a hannu kan sai na wala mutum da nan to haka Allah ya shi shi dan kada kinki sai ba kana kasa mai sarki Saudiya an ce Saudiya sun da wata gobe azumi sai da gobe kawai da nan a dora a da magana da magana kuma kadiba makka da da magana kuma kawai ce amma a da magana kuma kuma a kauyen da magana kace a dora a gida an ga wata da Allah ko ba ta jibril
الله ba أكبر ma da magana kai dan kauyen da magana ne ko kuma ga ko kauyen da magana an kawata alhali kai da magana da ka kauye ce akan makan ba duk waɗannan ba fata bane ma'ana ko kaɗan daga cikin abubuwa kana ɗan kirkiri ko kuma ka tsaya a kai ka kabe turbin irin wurin نعم الله أكبر kaɗan daga cikin waɗannan abu wala umarniyan wala umarniyan nan na biyu kuma shi ɗan ya faɗa wa Allah ce zan sanya musu buri ba ka aiki da Allah ya ce ba ka aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma ko kana burin samun aljanna ya ce Allah samun aljanna ce amin kana kina kana dantarewa kana wani cikin kana ka sha ƙwaya kana tukuru dai kaga dai na farko ne shan ƙwaya ne ka san haramun to kuma ka sha ƙwaya kana buga kirishi na ɗaya kana rawa ko a ce Allah samu aljanna ta ce kai musu wani annabi to ina annabi ya haka annabi bai sha ƙwaya ba sahabbai ba su sha ƙwaya ba kuma su ta buga kirishi ba ba su yi ta rawa ba ina ba nan gani amma mun kana kana ta kace kawai haka da kai kana mutum ya dinka birgina a sa wasu Allah ne da manzo duka waɗannan wala ahu wala umanniyan nan shi ɗin da yake faɗa wa Allah shi kuma Allah yake mana tarasar shi ke me da mana ga ba abin da shi ɗin yake ga hanyoyin da zai yi ya bata da kai ga gaskiya a ce maka ƙalar lahu ƙalar sun Allah ya ce manzon Allah ya ce ka ce ko manzon Allah ya ce to mu zami ba zan wala mutum lantarki ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكون آذان الأنعام Allah subhanahu ta'ala ki faɗa mana shi dan ya ce kuma san sanya su su dinga can ma na canfa canfe ce wani kan gidan ne wannan kaza ne mutum ya kama dabbobi ana sa musu wuta wani ana yanke kunna wani ana tsara kaza ne a ce wannan kan gidan ne wannan ma na canfa canfe da ake da zaka ne kulumbutu a zuwa zo ya sa wani abu kaza ai kaza wani ya ce yawancin alama abu ya kan gidan wani ya ce bai cin saniya wasu ce ko saniya da suke bauta ma wasu ba kaza da sauransu duk yana da sharri kenan ya zo wuri su saniya ka yanka ta ko ka rike ta ba kashe da zai su musu Allah su ci sun yarda ba za ka ci nama ta wani kuma shi akuya ba zai ci nama akuya ba kuma duka gidansa duk wanda ne yana da cin sharri shedan ne ke sai wani abu ce to haka a haka ko gada ai wannan ita ce al'ada ku iyaye ku da kakanni yau iyaye na ku kaza ne yau ku iyaye na ku za ku rena sai ku bar na Allah da na manzo kafin na iyaye duk yana da kishar shi za ku saka sun dage suna nan akan kuri ai ita ce gargajiyar su wane ne iyaye su na su gano wani su dage akan sulhu wani kare wani bokanci da sauransu duk shirin shi ne to ai kare ne gidan ku yanzu gidan namu zaka bari yi tarwatsi yi tarwatsi mana abin da zai kai ka tattaro gidan kuma ka jiya da mai amma da sa eh نعم ai wa wallahi ta aljanna wal amru wal yatkun adan al wal amru wal yubayyirun khalq Allah yake bada wuce kuma su umurce su kai ba Allah ba ma ba halitta da kai musu ma sai sun canza ta sai na sa su ce za halitta ka su ce ba da musu ba ka yi namiji da mace dan ka bambance tsakanin namiji da mace sai ka ma namiji biyu mace sai ka bar ta haɓa ta tsaro sai shi mai zuwa ce shi ɗan ce haɓa da Allah ta kawai ka bar kashin kamsa sa bar ka daske da Allah kai ma ka yi kyau sai ka bi sa reza kullum kana fama da razon kana kan karewa ka ka canza halittar Allah Allah ya yi ka domin wannan shi ne abu a gare ka gemu نعم
an so mata kai ta shafa ta ji wannan karfasa kai ba ka shafa ka ji lafi shi
الله أكبر sai ka canza canza halittar wani yana cikin malamai suka ce ka sa halittar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi da ba mu shirya sai ta je ta ce ba mu da ce ai an kare mata an yi mata Allah ya yi da baka ta ce Adami Allah ya yi da baka ba ta ce ta so ma muna ne ta shafa kai ta yi mutum ta canza wannan halittar Allah duka wala yi kai nuna hankan ba ana yin su ko ba duk umarnin shaidan ne fara wa Allah tun bayo ba shekaru ne ya ce zan sanya su duk hin sun yi ma halitta Allah kai kai shi ba ba ko da shi ba da ba kai shi amma sai bai dace ba kai wannan halitta da kai masa ba kai shi ba ko wannan halitta da kai masa ba kai dan kai ta baka da ita shafa shafa dan kai ta ba mu shirya to ita mu shirya take so dan kai shi ya mutu shi bai san gemu ita kuma yanzu wasu kuma ba ta su ce ita kuma dan me aka yi ta mace mai laushi ita kuma bari ne namiji sa ta sama sai ta jarba da kuɗi a mila ta namiji ana yi kuma yi kai ƙarshe ma su koma da dabbobi namiji ya namiji mace ta mace wala amrun lam yuri khalq Allah duka wani shi sai Allah ya zanu a ƙarshe sai Allah ya ja hankali ya ce to kun yi ba wani shi da bara wa man yattafis shaytan waliya min dunillah faqad khasira khusrana Allah ce to duk wanda ya yi shaytan a woji min dunillah ya bar Allah ka zaɓi hanyar shaytan ka bar ta Allah wallahi faqad khasira khusrana ta yi asara asara mabudi ya'idukum wa yu'idun shedan alƙawari yake muka ce ku goyi danya wuri na banza ki da Allah ka tantire kai a kan ka boss za a ganka star wani ne za a ci koyar za a yi shop wani za a samu dokaka za a yi kasuwa ana kana boss kana kaza kai wanda yake bige ka to duniya ta da aka ne kuma lahiyar ba tun da kamar yi ka kashe ka ci ko ta kudo gobe da duka to ni amma da rayuwa kenan mun Allah ya jan hankali da akan rayuwar duniya ɗan ƙanƙanuwa mu bar da lahira duniya ɗan ƙananci sittin na ausa wani na mazu Allah ke gato ce shekara sittin ko sama misali kamar mutum ne ce dan Allah shi talauci ya rabe shi dan Allah zo ajiyar da shi daɗin ko ni da abin da ke zo da mun daɗin daɗin ajiyar da shi daɗin sati guda amma a mishi azaba ta wata guda me su wannan mahaukaci extreme jama'a mace ko da an yi da daɗin sati ba kuma maka azaba mata ba a kan mahaukaci to haka mutumin da ya rike duniya ya ji daɗin duniya to daidai ke da mahaukacin domin ita duniyar da baki ɗaya duk wanda je santin to ya shiga wani ta farko duk wanda je sami ya shiga wani ta biyu da wuya mu aka ce ka bada hudu mutum da ya shekara ɗari biyu a cikin duniya na raye an ba ka aiki ko ba ka ba ba ba ba mu taɓa ganin mutum da ya shekara ɗari biyu ba to amma a ƙawar akwai mutum da ya shekara ɗari biyar yana nan kwace yana cewa ka zo da shi ya yi biyar akwai wanda ya dubu ɗaya akwai wanda ya dubu biyar akwai wanda ya dubu goma suna nan a cikin gabar kuma jira su ke ba ba ku ba har ku zama imanin jikoki suna ta nasu fita zama ya fi kiyama su ashe da duniya da kabari rayuwar duniya da rayuwar kabari wace ta musamman ta kabari ke to bayan shi kuma a yi ibara da kiyama ita ma wata rayuwar ta fi tsayuwa za a shekar dubu hamsin ma a tsaye kenan ka ka ana ta da duniya duka duniya magana na ba shekara ɗari ko shekara ɗari hamsin kace ta ba ba shekara ɗari da hamsin gare ko shekara da ruwa ne ke shekara ɗari to a kamar an shekara ɗari biyar ko dubu biyar a tsayuwa a kiyama an shekara dubu ashirin ko dubu hamsin kuma idan aka je lahira in aljanna ne dindindin ne aljanna ba mutuwa Allahu akbar.
in wuta ce ita ma dindindin azaba ba mutuwa ba ya sami to yanzu a kan ɗan duniya ɗan ƙanin zaka fara da wancan in muka yi abin kuma muka je cikin wuta ba wuta ce har abada a cikin mutum zai yi ba da daga tashi Allah ce kullum ma na shi junudun badalla mutum nuna gaira liya zuka aza duk lokacin da fada ta narke Allah ta zai canza mutum ta fata don ya ɗanɗana azaba in kuma da haɗin ka shiga a aljanna da haɗin ne ba mutuwa ba fitsari ba kashi ba sallah ba azumi ba ba kawai da ne to kare ka yarda ka barar da wani akan duniya ya kamata to wannan shi ne wa'azi mutuna ya kamata ma ka mutuna to shi ne sai Allah ya ce ya aidu kun wa yumanni kun ga shedan din nan yana muku alƙawarin banza yana muku gurin banza a halin kai kaza ya aidu kun wa yumanni yana musu alƙawarin banza kuma yana musu burin banza wa ma ya yi shi da da kuwa ce ba abin da shi dan ke mutu alƙawarin ba ce mutu Allah ka yi mishi to saboda haka sai Allah ka tada mu ya zan mu sani daga shi da wannan kadan kenan ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim sharru wa lakum baba kada mu wasa da shi billahi tabaraka rabbuk ba wasa ba ne ba duk abin da zan dinga yi mu dinga yi sai Allah ce to bismillahir rahmanir rahim ita kuma bismillah ma'ana ita ma karantarwa ce ku diba mu musulmi ba karas ba muke ba Allah ya karantar da mutum abin da zan yi ma da mishi da shi kan shedan din kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shedan yana yawo a cikin dan adam kamar yadda shi cikin yake yawo to wanda yake yawo a cikin kamar shi cikin ka ina ka iya da shi to amma muka duk wanda bawa da Allah ya bashi to sai Allah ya ba mu magani dan kankani No.
mai sauki ba mai wahala ba abubuwan da zan yi na addu'o'i da na aska ko mun gaba da shi yana ji yana kai No.
yana ji daga ba da iyalan ga shi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sahaba mazu Allah Abu Hurairah ya kama shi dan ya rike ka diba wannan hukumar da yake da ita ya rike shi dam ya ci kwalarsa ya ce ba zan ba zan barka ba na hasani sai na kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan ya rikici shi duk abin da za a yi yau ne ya samu ne ya za a samu ya kwarkwace ka daga hannun Abu Huraira da kai ga shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku diba duk fara da Allah ya bashi ba amma sai Allah subhanahu wataala ya ba mu ne damar da zaka rike shi da ga Abu Huraira ya rike shi saboda in muka koma ga Allah muka yi abin da Allah ya ce karshe ya san sahabin manzon Allah mutane ne masu kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ita da shi ce abin da za a yi yanzu ma'ana kissar tana da tsawo an yi ba ɗaya ne ba biyu ba sata ce ya soke abu hurairah aka sa kayan abinci na zakka kawai da ta da shekar sai ya zama sai ya gurtu ya zama wani tsohon da makwabta sai zo kwashi kaya ya ce kwashi abinci to abu da sai kewayo sai gan shi sai kama shi sai ya roƙe shi ya ce dan Allah ya ce ɗaya gare wa ne ni wai nuna gajiya ya ce ya bar shi sai abu da bar shi ana da kuma kwashi wani ya sake dawowa ya sake kama shi ya ce ke dole tsohon banza ne kuma ya kawo ka ce kaza ne kaza ne ya sake mishi magiya abu da ya shi da ya sake dawa a ɗauka abu da ya ce to matsiyaci ke yi maka da mutunci la'anar ne ya ce yana kai daga wani mafi Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai buki sai ya ce to ya a ya ce mashi yanzu abin da za a yi ya ce zan faɗa maka wani abu mai kwalala wanda idan ka karanta shi shi ɗan ma bai isa in ka karanta shi a yi shi ɗan bai isa ya kusance ka ba barantana zuriyar sa ko yayansa haka in dare ka karanta shi dan bi isa ya kusance ka ba in goka aka turo to ba a kan isa yi maka abu mai rana sai ga wasu da wannan abu sai ta to faɗa mashi amma ya je da za zan faɗa maka ka yi ruwa saka ke ita kuma abin da zan faɗa maka cikin alƙur'ani sai aka yi rikirin na ce to shi kenan sai karanta ya ce shi ayatul kursi ya ce in ka karanta ayatul kursi shi dan bai isa kaga shi shi ne gaba da maganin sa No. Allahu Akbar.
ke yawa a kan lafi ne yin yawa shi kenan ya faɗa masa sai da ke shi wa ta gani abu guda ya faɗa wa Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maƙaryaci ne amma abu da faɗa maka gaskiya ne No.
shi ne wani abu ke wani ba maƙaryaci ne amma abu da faɗa maka gaskiya ne ya ce abu guda ka san da wa kake gwagwarmai na a wani tsawon gwanon ya ce ya ce shi ɗan da kai shi Allahu Akbar.
ya ce ya san da aka kawo shi da ya ce da aka zan kore shi in kira yara mu da su ta wasa da shi kamar da ake buri da wanda buri da wula da haka za a yi shi shi ya san ya yi iya ya ce amma abin da ya faɗa maka gaskiya ne ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi da safe Allah zai tsare shi har yamma in ka karanta ta da yamma Allah zai daga hassani wallahi ran da in kun boka a turo maka kofar gidanka wala sai dai mu karanta ba abin da zai same ka kawai sai in kayi wasa na ƙetare da daga ka ƙetare to kuma da shi kuma ko san aka amara ku dan kwawa ne ne kyale ba shi kullum yana yana ba yana ne mai samu dama sai aka ƙetare nan da ka tashi baka karanta ba to ko shi kenan amma in dai zan karanta ka da kai ne ai ana zuwa ka baki da insha Allah zan karanta saboda haka Allah da kai shi ke faɗa mana kenan maganin wannan mugun bawa kada mu wasa da shi rike aska duka sai Allah ya mana ma'arinsa duk yadda kuka yake kai da kawon nan da kayi addu'o'i ga sanan addu'o'i ingantattu sai hai bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama ayatul kursi falak da nas kullu da sauransu duk waɗannan askar da kai su insha Allah Allah zai mana magana iya nan nan Allah ya kare mu shi to saboda haka kuma mu kuma sai mu sami niyya ta kware da jajircewa to shi ne ita ma bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana duk abin da zaka yi shi ma kuma a matsayin ka na musulmi to ka a suna Allah bismillah in rubutu zaka yi bismillah in abinci zaka ci bismillah in za ka ɗauka bismillah duk abin da zaka yi bismillah duk abin da aka yi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi idan ba a bata Allah ba sauran abin su rashin abtar mana mai rikakken albarka kaga yau da yawa yan barik ma akwai ba kawai wajen zai zo diskur ko zai wani abu ba ka iya buɗe bismillah ba ka iya ta'awuzi kawai an karantar da mu yaya ya buku take abu kawai mutum ce mai sai laifin zina mai sai da yawan ta kawai zai kai ta'awuzi a wanzu billahi sami na alim na shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim kai salati da annabi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko ka fara mai sai da president da sai da kaza da sai da kaza ka wanda na farko ka nuna izzar ka ta musulunci na biyu kuma duk wani makirci Allah subhanahu wataala zai kare ka saboda abun a asuciyar da amma alhamdulillah kun ga ta fara ta da Allah ya kawo mu shawarwari wasu masu kokarin nan to kan anan ma bismillahir rahmanir rahim ma'ana ina neman yiwuwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin falala ma'abucin yarwa mai rama mai kyautatawa wanda rama shi ta isa dukkan kone ma'ana to Allah ya ce bismillah rahmanir rahim ko bismillah ma'ana ma'ana sa ina neman taimakon Allah a kan wannan aiki da zai rubutu da zaka yi kana neman taimakon Allah sai Allah ya kara maka wasila ka ga mutum ya yi kyau kuma kalmomi suna zo maka abinci ne zaka ina neman taimakon Allah Allah sai ya albarka a ciki aiki ne zaka kace bismillah ko baskare ne kace bismillah Allah ka taimaka mu bai wako incin yana da ido mai kwari sai Allah ba ka sauki sai ka fakkar kana maka shi Allahu ko akbar Allah ka zaka yi bismillah ma'ana ka kamar ma'ana ma'anar da Allah ina neman taimakonka akan wannan aiki shi ne ma'ana bismillahi rahman Allah ka taimake mu ana nuna mana lokaci yayi insha Allah mun zaki da ta'awuzi da bismillah Allah ya mu gobe insha Allah ma'ana da mu samu fa'ida da ba wai a tafi kuwa ne ba a samu fa'idar abubuwan da mu gamsu Allah ba mu aiki da shi da ba za mu kan dade ya Allah kana mutum lada amma mu su ya Allah ya mana ka mu jin dade ya Allah ya mana su Allah mu ya mana gaskiya gaskiya ta ba mu yi gobe آمين اللهم لك اليا من ياتي وافي ومجرنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته